يكتبون كتاب الله والذين ارسلوا بينهم الى مثل عليهم مستدينا وغشيتهم الرحمه وحرفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده النبي كيف الله يسوع الى الناس عنه cikin wani gida da mutum gidan da jin Allah madaukakin sarki masallatai kenan da saƙo ba komai ba sai ya tura kitabun Allah suna karanta littafin Allah wai da dawo suna komai kuma suna karanta juna sani a cikin alƙur'ani to in dai magana tauhidi ake yi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so da shi sahabbai suka fahimta suka karantar da yan baya an sani duka da cikin ayoyin alƙur'ani ake ɗauka kai tsaye da kuma cikin suna ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai tsaye shi tauhidi daga aya ta alƙur'ani ko kuma hadisi ingantacce ake ɗauka ba a ɗauka daga ijtihadin malamai ko ƙoƙarin wani daga alƙur'ani sai hadisi ingantacce muna fata mu shiga cikin hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ba mutane da za su haɗu a cikin masallaci da cikin masallacin Allah suna karanta littafin Allah suna karatu na sani a ciki ba sai Allah ma da mutum sarki ya ambace su sun waɗanda suke tare da shi rahama Allah ta rinda su mala'iku su kewa su kuma ya zo wani hadisi na Nabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce ce inda lillahi mala'ika Allah yana da wasu mala'iku da suke kewayawa a cikin mutane. Ya ce yin tafi suna majalisar majalisar zikir. Suna neman ina ake ambatan Allah masu kake sarki. Idan aka ce ambatan Allah subhanahu wa ta'ala bai takaita kan karatun alƙur'ani ba. Duk da shi ne biyayyen ambatan Allah. Sannan bai takaita akan faɗin zikirai waɗanda suka zo su suka ce hatta karanta ilimi majalisi da aka zauna ana karanta littafi shi ma an bata sallah madaukakin sarki ake yi karatun hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duka yana da cikin abin da ake kira ambata Allah sabbin da ya gabata mu karanta bai da kadiyo na farko a ne sani littafin ya zo ne a salo na baki a salo na baki littafin domin ya kasance ya sauki ga masu karatu a ainihin ma haddace shi ake yi kuma shi ne abin da malamai suke ba da shawara haddacewa ake yi kuma shi ilimi kuma wani ilimi ne hatta ilimi na rayuwa da suke kira boko shi ma akwai abin da rike shi ake yi shi kuma ilimin addini ya da musamman sama da kashi tamanin shi ka rike shi ake yi ta yaya mutum zai yi wa'azi ko zai zama ɗalibi ko malami idan bai haddace alkur'ani ba ta yaya zai kasance zai yi wa'azi zai sanar da mutane addinin Allah madaukakin sarki idan bai san hadisai na Nabi sallallahu alaihi wasallam ba to da mutum zai yi wa'azi idan babu wa'azi babu hadisi kaga sai so mu kike to sannan akwai maganganu na malamai akwai za a ce kaza ga yake ki tarihi kaga duk wannan rikewa ake akwai rabe-rabe na abu za a ce haka su gida kaza gida kaza gida kaza to kaga dole mutum ya kasance ya yi tona shi sa ainihin tushen ilimi na addini ma musulunci haddace shi ake annabi sallallahu alaihi wasallam da kayan karfi wahayi alqur'ani da hadisi da kayan karfi shi sa farkon al'amari idan mala'ika ya zo yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi shi ma sai ya zama mai har lokacin da aka zauna da aya na tuhaddith bihi lisanaka lita'dala bihi kada ka dinga motsa harshenka da shi alqur'ani da ake maka wahayi da muke yi gaggawa ne Allah ya ce mai inna alaina jam'ahu wa qur'anahu akan mu yake aikin mu ne mu tattara maka wannan wahayi da cikin jinka wa qur'anahu sannan kuma za mu saka karanta shi bayan mala'ika ya daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun so idan mala'ika yana mai wahayi sai saurara wanke mala'ika yana tafiya kuma sai karanta wa sahabbai mun da annabi da kayan karba sahabbai ma yana ba su ɗan kaɗan ne aka rawaito mana suna rubuta hadisai da kuma alƙur'ani in kaɗan ne suke rubuta bayan su zamanin tabi'ai su ma daga cikin su an samu masu rubutu da yawa amma an rawaito cikin littattafan hadisi cewa wasu daga cikin magabata sun hana ɗaliban su idan suka zo majalisi su rubuta suka ce ne talatar da rubuta sahabbai kaɗan ne suka rubuta sa'annan suka ce dai haka suka karɓa daga malaman su kuma dole haka za a ɗauka a wurinsu sai ya kasance waɗanda suke so su rubuta sai su zo majalisi su saurara za a ba da hadisai kamar guda ashirin dukkan mutum zai naɗa a zuciyarsa in ya koma gida da dare ko bayan halaka sai ya rubuta domin su kwalwar su ba shi da zanen yadda muke jarabin nan haka mutum yana ji yana naɗa kamar na'ura idan ya koma gida duka zai dawo da wannan abin ya rubuta shi domin malamin su ya hana a yi rubutu a haka akwai waɗanda idan kana rubutun da kusan matsala ce to shi yasa yake da amfani a ce mutum yana haddace karatu mutum yana haddace ilimi domin zai kasance kamar yadda imam shafi'i ya faɗa ilmi ma'i حيث ما يموت ينطعني صدري بعاق له لا وفر صندوقي ان كنت في السوق كان العلم فيه معي ان كنت في البيت كان العلم فيه معي yace kirjina yana nufin sauki shine matattarar ilimina duk inda nake ina tare da wannan karatu to wanda baya rikewa kaga zai kasance karatun sa yana gida yana rubutu da taban to abin da aka tambaye shi zai ce sai ya koma inda akwai abin da ake da bukata sai an koma sai an bincika sai an leka amma ba komai ba to yace in ka ganni a kasuwa ilimi na yana tare da ni shi an mushanke haka in ka tarar da ni a gida nan ma ilimi na yana tare da ni shi yasa malamai suka bi ilimin muka na addini gaba ɗaya kowane fanni suka ɗauka suka waje shi a cikin littattafai waɗanda suke takaitattu duka suka wake kuma sun yi haka ne domin ya kasance ya yi sauki mu fitar da injin nan ɗauka su yi haƙuri a ba da malam na ta yi eh akwai sauro kuma ma ai sautin da yake maka ma na eh kai ba a so a rinka fitar da shi ne kuma ba sa so ma saboda yanayin abubuwan sai a zo juma'a ba ma yin wani kyauta za a haƙura da sallah yin ko ba haka ba sallah ka aiko wace muna yi shi ne juma'a amma yanzu ka ai da dili kun ta dili a ne ya ta karatu ko Cool. Yeah? Kai. Ba zai yi kenan? Ne da shi. Ah, ya fashe ne?
Ya fashe. Ya fashe. ai, Tun da kai ma da biyu suna har yi bugun banda.
tsautsayi ne kawai.
Hmm?
Ake tsautsayi ne.
Wai har ya buto ya fashe.
Wallahi, Saboda dai kawai tsananin ran da aiki ba zai yi.
ba waya ne. Ba yi magana ne, hidimar waya ce.
Ba lallai ba ne ba, shi ne su ba.
Mu je mu je.
Ba dai ta da ne.
Abin da kuma ta ce ta ke cewa, Na share ta takar a taka. A sha nan?
ya kiraye mana, na fuse ne ce. Da har ya dawo kuma, Ai da sauki. Ah, ya aji. Bari su sanar da takuliza. Hmm?
kuma sautin.
Haba. Kawai dai rabon dai sai an fasa biyu din nan ne kawai ya sa. Tsayi. To da kuka zama mai da shi.
girma daga cikin hikimomi suke ji mata addinin musulunci wa min masawi amali astaghfiru sannan daga harfi ko daga bai ko kuma da zuciya ta astaghfiru ina neman gafara ta Allah madaukakin sarki da yake to na san za a iya cewa mana ya ce Ahmadu wa subhanahu wa ta'ala ina yabo ga Allah sannan ina godiya a gare so akwai bambanci tsakanin yabo da kuma godiya wasu malamai suka ce babu duka dai abu ne idan wata falala ta samu mutum daga wani bangare sai ya bi ga godiyarsa wasu kuma daga cikin su akwai ibn jarir al-qabari kamar yadda malam yake faɗa a nan domin littafin ya yi sharha akai ya sanya mai ma'arif al-qabr sharhu sulam al-usul to malam ibn jarir al-qabari babban malamin tafsiri ne da kuka san shi da ta shekara ta ɗari uku da goma a hijira da suka ma sallah yake cewa da shi ibn jarir al-qabari da ja'far bin salih ɗaya daga cikin magabata alubai su suna gani da kalma ta godiya da kalma ta yabo duka ma'ana su ɗaya amma wasu daga cikin malamai na addini musamman an larabci suna cewa a'a ma'anar su daban ai ko da hausa na zai idan ka ce yabo in ka dawo ka ce godiya ma'anar su daban daban to waɗanda suka ce akwai bambanci tsakanin yabo da godiya daga cikin akwai shawar islamic christianity sai ce idan aka ce ina yabo ko kuma yabo to wannan shine mutum ya ambaci wani abin kirki ya tabbatar da shi gama da shi ko wani bangare ko wani daban akan wata ni'ima ko kuma wani abin kirki da ya yi ko da wannan abin ya amfani shi ko bai amfani shi ba abin da yake nufi shine ka yabi mutum ko ka yabi wani akan wani abin kirki ne amma tsawabu wannan abin da yake kirki zuciya ce ya bayar aiki ne aka bayar kyauta ce aka bayar tsawabu ka samu ko ba ka samu ko suka ce wannan kirki to alhamdu amma idan ka ji kalmar ta ashukru godiya suka ce to wannan ba a yi ta sai idan abin da aka yi na kirki na insani ya samu wanda yake gudiyar kai suka ce wannan shi ne bambanci والله تبارك وتعالى اعلم الشيخ مالا يجد واحمده سبحانه واشكره هو من مساوي عملي ان تغفره ina yabo ga Allah madaukakin sarki subhanahu sarki ya tabbata a gare shi wannan din da kaje ce subhana ko subhanallah ko subhanahu wata'ala wato malamai suna cewa ana kore duk wata tibba ta na kanku ko duk wani aiki a barin Allah madaukakin sarki kana tabbatar da duk wani kyakkyawan shi ne kalmar subhan suna cewa usabbih Allah subhan ina tsarkake Allah daga duk wani aiki da na kasu da tawaya tsarkake ba duk abin da bai kamata a jingina wa Allah ka kore shi sannan duk abin da ya kamata a jingina shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shine kake kokarin tabbatarwa yace wa alku sandatna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala yasa galibi malam ya kawo a shari'i ta yake cewa galibi sai dai kaji Allah madaukakin sarki ya yi kansa ba ya gode wa kansa ba cikin alqur'ani domin ya gona gaba da godiya wa qul alhamdulillah sayyidu ayatihi fa ta'rifuna ku ce dukkan godiya dukkan yabo da jinjina sun tabbata ga Allah madaukakin sarki sai yurikun ayatihi da sannu zai nuna muku ayoyi alamun kudirarsa da kuma ilimi da hikima ba ta harifuna a ta ku gani su alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja farkon kan alhamdulillah alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa lahu al-hamdu fil akhirah farkon suratul qamar to sai dai kaji Allah madaukakin sarki ya yabi kansa shi ya biyo a kan kaji Allah madaukakin sarki ya gode wa kansa to shi yasa suke cewa a yabo na gaba da na gaba da godiya kuma Allah subhanahu wata'ala a kace ba wanda ya bi shi san ayabe subhanahu wata'ala shi yasa yana daga cikin sirri na addu'a ko karban addu'a shi ne mutum ya yi ta yaban Allah maɗaukakin sarki kafin ya mutu kata mutum ya yi Allah maɗaukakin sarki kafin ya ambaci bukatar ka ce wannan na daga cikin ladin ba na addu'a da idan mutum ya yi insha Allah wa ana san mata mai cewa zai samu dacewa Allah maɗaukakin sarki zai karɓi addu'a ka gaske cikin sarki ya fuskanci alƙibla sannan ya yi Allah maɗaukakin sarki ya yi salati ga Nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi bukatar bukatarsa suka ce sai ya sake cikewa da salati ga Nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan addu'ar da mutum zai yi in dai bai roƙi wani abu da akwai kasa zumunci a cikin ko kuma ya yi zalunci a cikin addu'a ko kuma ya ƙetare iyaka Allah maɗaukakin sarki zai amsa mai ɗayan zuwa uku zai faru ko dai a bashi abin da ya roƙa kamar yadda ya roƙa wallah maɗaukakin sarki tun zama da abin da yake sanar kai a gidan lahira ko kuma a tun kuɗi mai sharri ko masifa ko mummunan ƙaddara gwargwadon abin da ya roƙa mala yake cewa wa min masawi amali astaghfiru kuma daga munanan ayyuka na ina neman gafara da kuma yafiya ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan yake ibari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kare daga yin da shi da sauran annabawa da Allah da nabi ma'amai amma ya zo cikin hadisai da kai ko inni la tawhidu ma اليوم أكثر من سبعين مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لمن كافر الله سبحانه وتعالى إني كما مرة أسمع ترباية تكتير كما مرة sannan malamai sun yi magana a kan wani zikiri ne mutum zai yi a cikin rayuwa da ya kamata mutum ya yi dukkan zikirai ana son mutum ya yi suka zo cikin alƙur'ani da hadisi domin a gujewa faɗawa a cikin laifi ko kuma rashin samun lafiya domin in mutum ya kirkiro wani zikiri ya fara yi ya ci gaba da yi to ba ta kansa lokaci ne to malamin ke ayi kaza dan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah حسبنا الله ونعم ونعم الوكيل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب وهو رب العرش العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض sauran sauran waɗanda suka zo a cikin alƙur'ani da hadisi wanda mutum ya ɗauka cikin wannan ya yi ta yi to ya dace kamar da suka ce akwai a cikin jibali akwai kuma yabo ga Allah madaukakin sarki da kore dukkan na da ta waya kan mutum zai yi subhanallah ne da su alhamdulillah ko kuma ya yi ta yi cikin jibali da ya lalata idan mutum mai yawan laifi suka ce to yafi yawan ibari yafi yawan ibari a cikin domin ya kasance yana da abin da zai wanke mai zunuba idan kuma laifukan mutum mutum ba mai yawan aikata laifuka ba suka ce yafi yawan kan subhanallah da su alhamdulillah domin mai ya ƙara samun darajar da suka kawo da alhamdulillah suka ce ya da mutum ba za ka ce wa mutane dukkan su ku yi ta yin istijmai a ayatin da ce mutum idan da yawan ne kuka ne to yi ta yin istijmai yawan ne istijmai idan kuma mutum ba shi da yawan aikata laifuka to suka ce shi an fi san tasbihi a haƙƙin to malam yake cewa wa asta'inuhu ala naili ridha واستمد لطفه فيما قضى sannan asta'inu ina neman taimakon Allah madaukakin sarki akan me ala naini riba akan neman yadda da Allah madaukakin sarki mal al-hakam yace ta hanyar aikata ayyuka da kwarai wa astamidu lubbahu sannan ina neman daukin Allah madaukakin sarki na lubbahu kyautatawa fi maka ba cikin abin da ya kaddara mu wato ina neman Allah ya hukuntar da ni akan duk kaddara mummuna to kashi na farko na wannan baiti yace wa asta'inuhu ala naili riba ina neman taimakon Allah madaukakin sarki akan samun yardarsa wannan yardar ta kasu gida biyu akwai samun yarda ta Allah madaukakin sarki a nan gidan duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ta tattaba wa wannan aikata ayyukan alkhairi kame hannayensa a barin aikata sharri da munanan ayyuka mutum ya kasance ya kasance daga cikin waliyyai na Allah madaukakin sarki kamar yadda yake cikin hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam mun bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah yace man ada li waliyan faqad adantu bil harb وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حديث من الزين daidai mahallin shahidin yake bawana ba zai gushe ba yana neman kusanci gare ni ta hanyar aikata ayyuka har sai na kaunace shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake fa idza ahbabtu idan na kaunaci bawa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi zan kasance jin sa da yake ji da shi malamai suka ce Allah zai hana shi jin duk wani mummunan abu wa basarahu alladhi yubsiru bihi zan kasance ganin sa da yake hange da shi shi ma ba ne ka same shi yana da gidan ababen da suke haramun bala wa yadda hulati ya fi shubi ha zan kasance hannunsa da yake damka da shi ba dai ya saci kayan mutane ba ba kuma zai buki mutane ba da zai yake wa rijila hulati ya fi shubi ha zan kasance kafarsa da yake tattaki da ita ba dai ka same shi a wajen da ake saman Allah madaukakin sarki ba kuma wajen shi ba to a rayuwa mutum yana da bukatar ya samu yarda ta Allah madaukakin sarki ya samu taimakonsa domin ya samu wannan kariya domin abokan gaba na ɗan adam suna da yawa abokan gaba na hakika suna da yawa yake walau kana sahman wahidan taqaituhu walakinahu sahmun wa salim wa salim ka tuni ibra yace da ashe kibiya ne ce ashe harbi na da ita da zan yi karewa amma ba ɗaya bace ba biyu ba uku duniya abokiyar gaba ce wajen ya yi wani nasu inda wa ala Allah ka ala ta gwafar nasu alhayatu duniya wala ya gwafar nasu billahi gawun abu shi ne kiɗan kiɗan abokin gaba ne sai an nasu da mara bi bisu zuciya da take umarni da mummuna ita kuma wannan tana tare da mutum gwara ma waɗancan duniya zai ce aiki ba mai ba mai duki ba shi ba mai dukiya ba sai ce to kamar ya dan tsira daga yawa daga cikin sharrinta to sai ce mai gashi nan shi kuma yana tare da kai a koyaushe sai dai lokacin da kake ambatan Allah zai tafi idan ka gama da kuma zai sake dawo ana kiran sallah zai juya na zama zai dawo idan aka tada sallah ko aka fara tayarwa zai sake gudu sannan sai kun shiga sallah ya sake dawo har kamar da baka Allah bai da sauransu amma in dai ba a cikin yanayi na ambatan Allah madaukakin sarki mutum yake ba to dole za ka ga shedan yana tare da shi har lokacin da mutum zai bi duniya shedan zai zo sai a kai idan taimakon Allah bai riske shi ba to sai ka ga mutum yayi mummunan cikawa na mutum sun ce ce to sai abokin gaba na hudu suka ce qurana usu muna nan abokai duk wanda kaga ya koyi shaye shaye a wajen aboki haka kawai mutum ba zai kasance mashayi kaga dan shaye shaye abokin sa ne kuwa in kaga barawo to bara irin waɗannan layuka in kaga mazanaci galibi shawara daga abokai ita ta jefa shi da sauransu to kaga mutum yana da buƙatar kariya waɗannan abokan gaba ne manya mutum bai isa ya kare kanshi a barin su ba da yanke muku Allah madaukakin sarki ya rufe wannan taimakon kuma ba za mu same shi ba sai mun yawaita ayyuka kamar yace wa an ta'inu wa ala nai da riba Allah ni mun ce muku Allah madaukakin sarki akan samun yadda to akwai yadda ta Allah madaukakin sarki wacce ta bi wannan ita ce wacce ake samu a gidan aljanna ita ce ni'imar da yan aljanna suna cikin aljanna in Allah madaukakin sarki yake ya ba su ita sai su manta dadin da suke ciki su ga an musu kyautar da kaji jin daɗin aljanna da ke hadisi ya zo daga alaihi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce Allah madaukakin sarki zai ce wa yan aljanna hal turidu ya ahlal jannati hal turidu na shay'an azim ya ku yan aljanna shin kuna son wani abu gare ku da ni ce wani bi zan ku sai zan tambaya bayan an tsiratar da mu daga wuta an samu aljanna sun san hanyar da suka biyo suka iso aljanna duk wanda fahimta irin aljanna ya iya gani wata gana mai hatsari da ake ce mata asira firari da zo cikin hadisi ingantacce man muslim ya rawaito daga abu sa'id al-khudri annabi yake cewa hiya ahaddu min as-sayl wa adaqqu min ash-sha'r ko min ash-sha'r tafi sillin gani tsiran gada gashi ya fi ta fadi ya fi ta kauri sannan ta fi takwabi ka ce kamar reza ta fi ta fi takwabi kai ne gadar duk wanda zai ga aljanna kuma ta kan wannan gadare wa in minkum illa wariduha ko kana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya ga ya wajabta ya hukunta kowa sai ya ta kan wannan gadare amma ko wanda zai zo ce bi masa ya wuce sunan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kamar gudun iska haka za su zo su wuce gurgurdan aikin mutum a gidan duniya haka zai samu sauki a gidan lahira gurgurdan abin da mutum ya aikata aikinsa ya yi yawa aikinsa ya kyautatu duk ababen yawa sai dai ya ji labari zai ya faru a gidan lahira amma cikin zo zai samu sauki na wannan nan salatu ne su wasu za su ƙetare kamar ingar na zuwa wasu za su ƙetare suna kamar sassarfa wasu za su ƙetare tafiya suke domin a duniya ma haka suke na su kira su aikin alkhairi sai su gama abin da suke kafin su na su kira sallah sai ya gama abin da yake kafin yau to haka a gidan lahira yana ga wasu suna sauri shi kuma ba zai iya sauri ba domin baya sauri wajen ayyukan alkhairi a gidan duniya to haka a lahira wasu sun shiga aljanna sun manta sun shiga shi kafin ne to duk da dai gwara wannan kuma akan wanda ma bai je ba kuma ko bai kama hanyar ta ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki zai ce wa ƴan aljanna Allah ya samu na daga cikin su ya ahlal janna ya turi ko da kana zai ya kun aljanna kuna son wani abu in kare ku ne sai ya kuma gidi me za mu so an tsira da mu daga wuta an samu aljanna sai Allah madaukakin sarki ya ce musu wa ilmu alaikum bi qurani fala asqatu alaikum ba'dahu abadan na halaka muku yadda ba zan sake fushi da kuma har abada aka ce sai su ƙara farin ciki akan wanda suke shi yasa malamai suke cewa a cikin aljanna akwai abin da yake akwai ababe da suka fi aljanna amma sai mutum ya shiga aljanna ne san ta aljanna ake san su daga cikin akwai yarda ta Allah madaukakin sarki wannan dan haka ba dan aljanna zai manta ma abin da yake cikin da nima sai abu na biyu ne ne ganin Allah subhanahu wataala ganin Allah shi kuma ya fi komai nan ma mutum zai manta ni'imar da yake ciki a kaman kai ne a nan wajen tali a baka naira dubu ɗari a ƙarshen yini misali ya zo a ƙara maka naira miliyan biyar za ka tuna wancan wancan wannan sai hankalin ka da wani cinka yawa ka ci abinci yanzu a kawo ma wanda ya fi shi daɗi wannan za ka tuna sai daga baya kuma ka sake tuna wancan da sauransu to akwai ababe aka ce da suka fi ni'imar aljanna daɗi amma ba za ka samu ba sai ka bi ta aljanna sai ka shiga aljanna ba wanda zai ga Allah madaukakin sarki a duniya dama Allah ya alƙawari la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir gannai ba ta da Allah da za a ga Allah madaukakin sarki da annabawa sun ganshi da annabi Musa ya ganshi lokacin da ya nemi قال ربي أرني أنظر إليك يصنع بي منامك إلى صندوقك قال لن تراني sai ba za ka taɓa gani na ba a nan gidan duniya duk da wasu ji har ala yana ba ba za a ganta ba amma wannan kuskure ayoyin alkur'ani da yawa suratul insan suratu yunus da sauran wajaje na alkur'ani da hadisai masu yawa ta nabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da za a ga Allah wasu sun kasa fassara wasu sun kasa haɗewa ƙwaƙwalen sun kasa sun kasa ɗaukar zancen nan an ce ba za a gan shi ba nan an ce za a gan shi a'a ba za a gan shi ba a duniya za a ga Allah a gidan lahira ga wanda suka shiga aljanna domin cikin suratul mutaffifin Allah madaukakin sarki ya kore ganin sa a barin kafirai suka ce wannan sai hankali ma zai iya baka cewa tunda an ce kafirai za a kange su ba za su ga Allah ba kina wanda za su ga shi kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahzubun lalle su ababan kangewa ne a barin Allah subhanahu wa ta'ala kenan tunda an tara kafirai musulmai muminai bayan Allah na kwarai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala to shine anan malaka cewa wa nasta'inuhu ala laylir rida ina neman taimakon Allah madaukakin sarki akan samun yardarsa yace wa astamiddu lubbahu fi ma qada ina neman daukin Allah madaukakin sarki ina neman Allah madaukakin sarki ya kara ma shi astamid imdad shi ne kari kana da abu amma a kara maka domin da babu ko ko tsawar Allah madaukakin sarki a barin da duka mu kai haka ba yace ina neman kari na tausasawa ta ubangiji fi ma qada cikin abin da Allah ya kaddara amma akwai kaddara da ta fi karfin tunanin dan adam ba dan ce muku Allah madaukakin sarki bai da yadda yake hakurtar da bayansa da mutum zai iya hankace wani abu in ka gani sai kai ta mamaki to Allah madaukakin sarki haka yake halittar mutane na taɓa karanta kistar wani bature a zuwa wajen suna cewa shine alhasuratu wato mutumin da ya fi kowa mummunan kaddara su abin da suka rubuta suna cewa shine mutumin da wani lokaci yana tafiya tsawa ta faru ta faru mai ya shanye aka yi jinya ya zan farfaro yana cikin tafiya jeji wata ran tsawa ta sake haɗawa da shi nan kuma sai mutu kabarin sama da aka bude shi suka ce nan ma sai da tsawa ta sake zuwa ta sake sauka a kabarin ta karya to shi rayuwarsa haka yi ta daga wannan bala'i sai wannan bala'i sai wancan bala'i kuma a cikin mutane akwai da za ka ga kaddara su kaddara su tana da wahala rayuwar jarabawa a cikin ta da kuɗin za ka ga tana da wahala to shi yasa za ku ji bayan Allah ba ka sarki na kwarai suna cewa ya Allah ka jarrabe mu da jarabawa da za mu iya ɗauka to kuma idan irin waɗannan mutanen da Allah ba cikin sarki kaddara musu kaddara irin wannan mai wahala mun lokaci muna cewa kaddara mummuna amma abin da ya fi ladabi ga Allah madaukakin sarki shine wasu suna cewa wato duk abin da ya danganta Allah kai lafaz wanda yake da kyau yake da ladabi duk da haka al'amarin za ka ji wasu sun ce kaddara mai daɗi da mara daɗi wasu su ce maka kaddara fara Allah madaukakin sarki ya baka cikin subhanahu wataala ya baka aiki subhanahu wata'ala ya baka aya subhanahu wata'ala ya baka abin da kake nema to sai a ce wannan farar kaddara ce baka kuma aka san waɗannan ababe idan abin da ba mu so ya same mu domin dan adam haka Allah madaukakin sarki shi ya kaddara kaddara mummuna ko mai wahala shi ya kaddara kyakkyawar kaddara ko kuma kaddara wacce take mara wahala amma bayan Allah na kwarai sai ka ga taimakon Allah yana da fushi za ka yi mamakin yanayin da yake ciki amma an yi furicin yi masa wata magana sai ka yi mamaki kuma ba shi bane a cikin wannan musiba ka duba yan uwan mutanen Gaza yadda sai an batan Allah madaukakin sarki duk da wannan bala'in duk kusan kowane minti ba ta minti biyar fa yi minti biyar ko minti goma ba a sake bom a wani yanki daga cikin yankunan Gaza ba a yi ba awa ashirin da hudu haka ake amma mutanen da suka buka baki suna magana sai ka ji Allah a bakin su sama da mu yadda yake ambatan sa subhanahu wa ta'ala mutum za a zo hannunsa an cire shi in je buka baki sai ce ma alhamdulillah dukka mutanen gidansa sun mutu shi kadai ya tsira sai ya ce ma ya gode wa Allah to irin wannan abin sirrin da yake cikin mutane ne da sun samu tarbiyya ta addini Allah madaukakin sarki ya shiga cikin lamuran wannan abin da malam yake roƙa a nan wa astamiddu lutfahu ina neman ɗauki na samun tausasawa ta Allah madaukakin sarki fi ma qada cikin abin da ya kaddara ya riske su kai sai ka kaddara tana da wahala ga yaƙi wannan mutane kusan shekara biyu ga yunwa an kashe sama da mutum dubu sittin duniya tana kallo ba abinci baya shiga ruwan sha baya shiga mai kyau motocinsu duk sun tsaya babu mai asibitoci gabaki daya an tarwatsa su sannan a haka mutum bai isa yi ba cewa babu kwanciyar hankali kana fara fasin an kawo hali makwabtan ku in bai faɗo a gidan ku sannan mutane suna zaune kowa yana jiran ta Allah maɗaukakin sarki a kowane lokaci akwai masallacin da na gani mai kiran sallah ya fara kiran sallah ashhadu an la anan ya tsaya kawai bom da shi da wanda suke fi aka tarwatsa masallaci ya cika yana kallon shahada to amma Allah madaukakin sarki ya hakurtar da su da da yawa daga cikin musulmai ba za su iya jure irin wannan musibar kaga dai irin rayuwar da mutane suke Allah madaukakin sarki ya hakurtar da su to wannan shine Allah shine malam yake roƙo yace wa astami dunubahu bima qada ina neman dauki na Allah madaukakin sarki na sauƙaƙa wata cikin abin da ya kaddara mu kaddara mai wahala Allah madaukakin sarki ya hakurtar da zuciyarta shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa wa man yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya ban gaskiya ya imani da Allah madaukakin sarki to Allah zai shiryar da zuciyarsa malamai suka ce zai hakurtar da shi akan masifu an samu ɗaya daga cikin magabata yake ce mai urwa aka ce wani lokaci an yi ambaliya ta tafi da gabaki ɗayan abin da ya yi mana akwai ɗansa karami suka ce shi kaɗai ya zo ya samu duka mutane babu su sun mutu ya ɗauko shi ya ajiye shi a gefe shi ma aka ce ya samu kyarkeci ya yi gaba da shi a ga wata masifa ta biyu ƙarshe wannan bawan Allah sai da aka yanke mai kafa mutane suka zo suna mai jaje ya ce duk Allah maɗaukakin sarki shi ya ba shi ya karɓa ya yi hawa sun zo suna mai jaje akan kafarsa abin da ya same shi ne ciwo na jeji sai da aka yanke kafa ya ce ai ba komai bane wannan Allah madaukakin sarki ya bashi arba'atu asra ga tsayi hudu yana nufin hannaye biyu da kafa hudu sai ya karɓi ɗaya kafa ɗaya ya ce to menene abin da inda Allah subhanahu wa ta'ala ya so sai ya karɓe biyu ko ya karɓe duka hudun ya ce amma hudu aka bani aka karɓi guda ɗaya ya ce Allah ya bani ɗaya hudu ya karɓe guda ɗaya Allah ya bani dukiya kaza ya bar mun wasu ya karɓi wasu sababkum cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda inda ce akwai wanda zai kubuta daga masibu ba ko kamar annabi tsira da annabi Allah ta tabbata da shi to amma annabawan Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ashaddu nasi bala'an al-anbiya mafi tsananin bala'i da masifa a cikin mutane yake babu kamar annabawa ثم الأمثل فالأمثل إيه وأن التي كمن تعوى إيه وأن التي بيرسل gwargwadon yadda ka bi Allah subhanahu wa ta'ala suka ce Allah madaukakin sarki na saukar wa mutum musiba gwargwadon yadda ya san shi kai ka wasu mutanen banza ne amma ba za ka ga wasu manyan masibu sun sauka a kansu ba sannan a cikin musulmai haka za ka ga wani mai saban Allah subhanahu wa ta'ala amma sai ka ga an jirage wani malami ko wani almajiri ko wani mutumin kirki da wata masifa mai girma kuma Allah madaukakin sarki ya san zai iya ɗauka shine wa man yu'min billahi yahdi qalbahu duk wanda ya imani da Allah madaukakin sarki Allah zai shiryar da zuciyarsa suka ce zuwa ga hakuri wallahu bi kulli shay'in alim to malam yake cewa wa ba'du inni bil yaqini ashhadu bayan wannan gabatarwa yayi yabo ga Allah madaukakin sarki yayi bismillah ya nemi dauki na Allah madaukakin sarki da taimakonsa yace inni bil yaqini ashhadu ni ina shaidawa da yaƙini babu yaƙini da babu shakka a ciki ko kace da cikin dari ko kasa da haka shahadatul ikhlas yace shaida da na tsantsance a niyya zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah yu'badu cewar ba za a bauta wa kowa ba Allah yu'badu bil haqqi ma'luhan cewa rahman cewar ba za a bautata wa kowa ba da gaskiya a bisa cancanta siwar rahmani sai Allah madaukakin sarki wanda rahamarsa ta gama kowa ta gama komai shine ar-rahman ar-rahim ke tsantacciyar rahama ce mu'mini su kaɗai suke cin gajiya wannan rahama shi sa Allah ya faɗa wa kana bil mu'minina rahiman Allah ya kasance mai jin kai ga mu'minai a gidan lahira kenan amma a nan gidan duniya duka da musulmai da waɗanda ba su ba da wanda ya ji da samuwar Allah da wanda yake cewa ba Allah ya musu duka suna cin albarkacin wannan rahama ta Allah madaukakin sarki da take kunshi a cikin sunan Ar-Rahman to yace ina shaida shaidar da babu shakka ko kokonto a ciki Allah yu'badu bil haqqi cewar ba za a bauta ta kowa da gaskiya ba in ka kana bautar wani Allah ƙarya ne masu bautar wani Allah su ne uku bisa hudu na duniya kusan mutum biliyan shida cikin su akwai mushrikai cikin su akwai ahlul kitab kai suna cewa mushrikai da suke wannan duniya idan ka idan ka dauki musulmai da kiristoci da yahudawa ka samu a gefe ɗaya mushrikai sun fi yawa a indiya kawai akwai mushriki sama da biliyan ɗaya indiya kadai in ka je china akwai mushriki sama da biliyan ɗaya ba ahlul kitab bane a can kasashe na Asia su Japan akwai mushirki sama da mutum miliyan ɗari da da mutum. To in ka tattaro waɗannan mushirkan za ka ga sun fi musulmai suna cewa adda ahlul kitabi al-yahud wal nasara duk sun fi yawa. To amma sannan a ƙasar India akwai alloli sama da miliyan uku. Da musu wa aqidar su duk abin da ka ɗauka ka ce shine Allah ka shike shike sun yadda akwai Allah. Kowa yadda akwai wani karfi da yake rike duniyar nan akwai abin da yake sama da shi duk mulkin sa duk kuɗin mu a wajen musulmai ke ke to Allah ke ke yudabbiru al-amr ke ke dubi al-amr saka ce akwai supernatural power to wannan shine mutane suka samu sabani wajen mutane mu a wajen mu muka ce wannan karfin da kuke faɗa da abin da yake jujjuya wannan rayuwar gabaki ɗaya da halittu da samuwa shi yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala Allah su kuma sai suka yi sabani wajen fassara wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza su zuwa kida irin ta waɗannan mushrikan suka ce Allah ba a ganin amma bai kamata ka buɗe kawo abin da kwata kwata baka ganin sa ba dole ka samar da wata alama da za ta zama to ita take wakiltar Allah subhanahu wa ta'ala to a kida su duk abin da ka samar kace shi ne Allah ka ji in ka ɗauki wannan wayar ka ce ita za ka kafe ita ce a matsayin Allah za ka mutu kan shi da shi ta zaka ababen bauta a cikin su suna da yawa to duk abin da ake bauta ta wannan alloli miliyan kaza masu bautar su mutum biliyan kaza dukkan su ba bil haqqi bane ƙarya suke dukkan su ƙarya suke yace ina shaidawa shaidar da take cike da yaƙini cewar Allah yu'badu bil haqqi ba za a bautatawa cikin ƙauna ba za a bauta ba za a yi bauta ba cikin girmamawa siwar rahmani sai Allah madaukakin sarki da rahama ta gama kowa da kowa man jalla an aibi shi wannan ar-rahman mai watacciyar rahama jalla an aibin ya ɗaukaka a barin duk wani aibi tawaya da na kasu Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka a bare babu wata daga cikin siffofin Allah maɗaukakin sarki da ta kunshi ta waya babu daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki suna da ya kunshi ta waya babu daga cikin ayyuka na Allah maɗaukakin sarki ko abin da ya danganci zaɓin Allah ko siffar Allah ko aikin Allah baka isa ka dingina ta waya yasa cikin suratul mulk aya ce da muka sani ana karanta ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسين إن كان نيمان أيدي أسمع الله شيء كلتم إن كان يتكترون أيدي نقل سواء إن بك سموا ارجع البصر كرتين ساعة كلمني كلا da cewa wataƙila akwai abin da baka gani ba haka halitta ta Allah maka cikin sarki baka saka ce wannan abun da ba yi ba da ke ko wannan abun wannan hancin a bayan kamata a sashi ko kafar ka canza halittar Allah maɗaukakin sarki ka game zai ba. Da a can bayan gabanin ilimi ya waita, akwai wasu gabai a jikina a jikin ɗan adam da wasu likitoci suke cewa ba su da amfani. Amma a yanzu abin da aka take a kai babu wani abu a jikin ɗan adam da ba shi da wani amfani. In ka ce ba shi da amfani ka je a cire maka. Jikinka zai faɗa maka. duk abin da kake ba shi da amfani to ka je a cire ma ana iya rayuwa da koda ɗaya amma ba yadda za a yi da koda ɗaya sai a yi gidi biki ana iya rayuwa da kaza amma lafiyar ta ba za ta kasance kamar wancan ba domin ba haka Allah ba ta kasance ba to ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala haka take tun bai isa Allah madaukakin sarki wani abu a ce da ba haka al'amarin ya kasance ba shi yasa shekul islam wannan a cikin halitta ke haka in ka da cikin shari'a cikin alkur'ani cikin hadisi shekul islam ibn taymiya ya faɗa almajiransa ya rasa su da gare shi ibn qayyim yace ash-shari'atu adlun kulluha wa rahmatun kulluha wa masalihun kulluha dukkan shari'a adalci wa rahmatun kulluha dukkan shari'a musulunci da haka wa masalihu kulluha dukkan shari'ar musulunci maslaha ce amfani ne ga mutane yace ababen nan uku shari'ar musulunci su ta kunta adalci rahama da amfani ga mutane sai ke cewa fa ma kharaja min al-adl ila al-jaw wa min ar-rahmah ila dhiddiha wa min al-maslahah ila al-mafsada fa laysa li shari'ati Allah fi shay' udkhila fiha bi ta'wil al-fasid ko abin da ya fita daga adalci kaga an koro aya an fassara amma ta kunshi zalunci wanda ya fassara maka da iya gaskiya duk cikin alkur'ani ba zalunci ayoyin sama da dubu shida da dubu da mutsi ba aya da ta kunshi zalunci amma ka ɗauki littattafai na Allah maɗaukakin sarki da aka canza tsohon alkawari da sabon alkawari sai ka fitar da zalunci ya fi nan domin dama an takuɗa maganar Allah da maganganun wasu mutane daban amma alkur'ani tun daga farko har ƙarshe babu zalunci shi sa wani da ya zo ya soki musulunci sai ya zo magana a kan yanke hannun ɓarawo da kashe wanda aka kashe musamman yanke hannun ɓarawo sai da yanzu shi ya zai mutum ya tashi wani abu mashin misali mota wani abu da bibbibi naira dubu ɗari da hamsin misali lokacin dina a ce a yanke mai hannu ya ce amma kuma kun ce diyar mutum ta kai kuma ɗari nan kuma ya tafi abinda bai kai wannan ba bai kai kusa ba kuma ba kuma a ce a ce a yanke mai hannu da wani ya ba shi hannu ya ce ai hannun ya yi tsada ne lokacin da ya kiyaye amana bai taɓa kayan kowa ba amma lokacin da ya mi aka miƙa shi aka taɓa kayan mutane aka ci amana aka yi haɗin wata satar za a yi ba sai yi kisa ba wata satar yace lokacin da mai hannun ya ci amana sai hannun nashi ya koma ba shi da farashi sai hannun nashi ya koma ba shi da daraja shi yasa aka ce a yanke shi in ya zaci abin da ya kai rukun dina amma haka kawai idan ka samu sai ka cire mai hannu abin da za ka biya miliyoyin kuɗi za ka biya haka kawai domin bai yi maka kome ba bai taɓa ka wani zaɓi bai da ke kome ba wani abu ko ke mutum amma wannan hannun da za a biya miliyoyin za ka taɓa yi akwai lokacin da idan ya ɗauki wani abu a hirzi an ɓoye an kulle an ja an rufe amma ya fasa ko ya tsallaka ya ciki ciki ko ya ta'addanci maka abin ya ɗauka irin wannan satari take ake yi ta duk sai sharuɗa sun cika ba kawai dan aka mutum yanzu mai sane mutum ya sa hannu ya ciro bon ɗin dala a jikin wani ko ta kai ko ta kai naira biliyan ne ba za a yanke mai hannu ba mai kwace ne wannan mai sane kana tafiya wataƙila ya duke mashi ya saka haka ka zo nan bakin titin nan ka ajiye naira tiriliyan ɗaya barawa bai sani ba za a yanke mai hannu ba a sai zuciyar da aka ɓoye aka sa a hirzi aka kange ta shi yasa za ka ji mutane suna yawan maganganu irin wannan shari'ar musulunci ta ce a kashe wanda ya kasu an ce a yanke hannu a ba a kowace kasa a kowane kisan a kowane kaza ba a cikin hannu wata ala ya sani to Allah maɗaukakin sarki duk ayyukansa to mana ibn kai ban ƙara san magana yake cewa duk abin da kaga ya fita daga adalci ya shiga zalunci yace ba shari'ar Allah ba ce da mummunan tawili da aka shigar ko kuma mummunar fahimta duk abin da kaga ya fita daga rahama sosai ya koma rashin tausayi kuma a ce ma aya ce ta alƙur'ani ko a ce maka wannan hadisi ne na nabi sallallahu alaihi wasallam amma aka karanta maka sai ka ji rashin adalci a cikin rashin tausayi yace wannan ba addinin musulunci bane da mummunan tawili aka shigar da shi haka yace duk abin da ya fita daga amfanar mutane ya koma zai cutar da su aya ce wani yanzu ya zauna ya fassara man aya amma idan aka ɗauki wannan fassarar aka aiki da ita mutane za su tutu kai dai ka san Allah ba zai saukar da alƙur'ani domin mutane su tutu ba haka annabi sallallahu alaihi ba zai yi wannan jihadi ne karantarwa ai wannan gwagwarmayar duk an yi ne saboda amfanar mutane addini ja'a li sa'adati al-bashar addini ya zo ne domin amfanar da mutane to yace duk abin da aka kawo maka kaga ɗayan ukun nan ko zalunci ko rashin tausayi ko kuma cutarwa da duniyar mutane ko lahirarsu yace ba addinin musulunci bane ba akwai malam zakir nai yace ya dau gabanin shi ma wasu yi da yawa su waɗancan wanda ba musulmai ba akwai wanda ya ɗauki littafi na attaura da injila da alƙur'ani ya ce waɗannan su ne littattafai da ake jingina wa Allah madaukakin sarki cikin abin da muke da su a yanzu don babu babu zabura a yanzu babu sufi ibrahim sauran littattafai ba ta amma alƙur'ani yana tare da mu attaura tana tare da mu injila bible yana tare da mu ya ce ya ɗauki waɗannan littafin littattafan ya ce bari ya muƙarana ya gudun su da abin da ilimi ya tabbatar daga ɗaya da gaske Allah ne subhanahu wa ta'ala ya mace su kuma wasu mutane ne suka zauna suka rubuta suka dingina wa Allah bai iya kama alƙur'ani da kuskure ko ɗaya ba ayoyi sama da dubu shida sura ɗari da goma sha hudu ce amma a tsakanin littattafan can guda biyu sai dai turo kurakurai na ilimi da sun zarta dubu biyar kurakurai na ilimi sun zarta dubu biyar duk abin da aka zo aka tabbatar wani ala wani bincike wani kaza ya kai gare shi abu ne da baka isa ka kayyata ba ilimi ne da dan adam ba daga sama aka saukar ba amma baka isa ka kayyata ba domin ga hujja na tare da shi yace sai da ya samu irin waɗannan haqa'iq to ababe da suke tabbatattu duniyar ilimi ta yadda ta karbe su yace sai da ya samu irin waɗannan kurakuran lokaci ya go sama da dubu biyar a cikin irin waɗannan littattafan to kaga magana ta Allah madaukakin sarki babu kuskure aiki na Allah madaukakin sarki babu kuskure siffar Allah madaukakin sarki ba za ka samu tawaya ba haka zaki na Allah madaukakin sarki ba za ka samu tawaya ba za mu tsaya nan malai ke cewa man jalla an aibin wa an nuqsan Allah madaukakin sarki yake shine wanda ya cancanci bauta shine wanda jalla an aibi ya daukaka a barin duk wani duk wata tawaya ko duk wani nakasu wa an nuqsan ya tawaya a barin duk wani abu da yake na kasu Allah ma ɗauka jin zance da da mu Allah subhanahu wataala ya kara mana shari'a Allah ya tabbatar da tauhidi a cikin zakatan mu Allah ma ɗauka jin sarki akwai kuɗi an kawo an tsinta wanda ya jefar insha Allah sai ya zo wajen ladan
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا